إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a ƙalƙashin wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai da 25 ga watan rabi'u thani hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 17 ga watan goma miladiya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul qalam wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna balaunahum kama balauna ashabal janna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب نعم ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna balaunahum lalle mu mun jarabce su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarabci ma'abuta gona id aqsamu la yasrimunnaha musbihin lokacin da suka rance cewa za su girbe ta tun da asuba wala yastathnun kuma ba sa yin togaciya da cewa insha Allah fatafa alaiha ta'ifun min rabbika Allah ya ce sai wani bala'i ya kewaye ta daga wajen ubangijinka wa hum na'imuna alhali su kuma suna barci fa asbahat kasarim Allah ce sai gonan tasu ta kasance kamar duhun dare fatanadaw musbihina sai suka kira junansu tun da sassafe cewa aniqdu ala harthikum cewa ku yi sammako zuwa ga amfanin gonarku in kuntum sarimina in dai ku kun kasance masu girbi ne fantalaqu wa hum yatakhafatun sai suka tafi alhali suna yi ma junan su rada cewa Allah yadkhulanna hal yawma alaikum miskin cewa a yau babu wani wanda za ya shigar muku a cikin wannan gonar taku wa gadau ala hardin qadirina sai suka tashi suka tafi tun da safe ala hardin qadirina suna zaton cewa suna da ikon da za su hana mabukaci ya shiga wannan gonar tasu falamma ra'auha yayin da suka gane ta kai tsaye qalu inna ladalluna sai suka ce lalle mu mun bace hanya bal nahnu mahrumun suka ce a'a mu kawai an haramta mana alherin wannan gonan ne qala awsatuhum sai mai kirkin su yace da su alam aqul lakum laula tusabbihun shin ban ce muku ba don mi yasa ba za ku tsarkake ubangijinku ba ƙalu subhana rabbina suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimina lalle mu mun kasance azzalimai ne fa aqbala ba'dhum ala ba'din sai sashen shi ya dubi shashi ya talawamuna suna zargin junansu ƙalu ya wailana suka ce ya kai can mu inna kunna taghina lalle mu mun kasance masu masu wuce iyaka ne asa rabbuna mai yiwa ubangijinmu an yubdilana khairan minha ya canza mana wata gonar wadda tafi wannan alkhairi inna ila rabbina raghibuna lalle mu masu kwadayin haka ne a wajen ubangijinmu Allah ce kadhalikal azab Allah ce haka azaban Allah take wala azabul akhirati akbar Allah ce azabar ranar alkiyama kuma akbar ita ta girma Allah ce laukanu ya alamuna inda dai su sun kasance sun sani malaman tafsiri a kalkashin wa'annan ayoyi da muka karanta suke ba mu labarin cewa wasu mutane ne Allah madaukakin sarki yayi mutanen sun kasance a garin Yaman wannan mutane suna da babansu babansu ya kasance yana da gona gona kuma ta kasance a duk garin babu gona kamar wannan gonai a lokacin da abin noman ya kai arzikin gonan ya kai babansu yana hidda musu abin da za su ci su sha na tsawon shekara guda sauran kuma sai babansu ya ɗauki wannan ya yi sadaka da shi ga mabukata ya yi sadaka da shi da sauran wa'anda ba su da shi to lokacin da babansu ya rasu sai suka zanki cewa dama babanmu ya kasance mutum ne mai yawan kyauta mutum ne wanda bai san zahin dukiya ba mutum ne wanda yaushe za ka tara dukiya irin wannan amma ka rabe ta babu abin da za ka bar ma 'ya'yanka sai abin da za su ci a shekara to lokacin da babansu ya rasu sai suka ɗauniyar cewa wannan gonar babu wani miskini da za ya shiga wannan gonar balle ma har ya amfana da abin da ke cikinta su kaɗai za su kwashe alheran wannan gonar su raba shi a tsakaninsu ba tare da sun hidda zakka ba ba tare da sun hidda haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ba to sai Allah ya gaya mana cewa kamun su isa gonan ma tun da daddare Allah maɗaukakin sarki ya tura wani bala'i Allah ya tura wata gona wata wuta wadda ta canye wannan gonar sai gonar ta kasance tsabar duhu kai kace duhun dare ne Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wa'azi sai ga su sun tardo gonar ta ƙone ƙurmus sai wanda ya fi su hankali daga cikinsu yake ce musu laula tu sabbihuna dan me yasa ba za ku tsarkake Allah maɗaukakin sarki ba a nan take kai tsaye suka amsa laihinsu suka yarda da cewa lalle abin da suka yi niyayi na hana zakka da na hana alheri da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi suka yi ikirarin cewa lalle sun yi laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya rufe ayan da cewa kazalikal azab Allah ce haka azaban mu take wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal janna a nan Allah yana magana ne da mutanen makka yake cewa lalle mu mun jarabce su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarabci ma'abuta gona id aqsamu la yasrimunha musbihi lokacin da suka dau aniya suka rantse cewa lalle za su tafi tunda asuba su girbe abin da ke akwai a cikin wannan gonai ba tare da sun bar ma wani miskini ba ko wani mabukaci wani abu ya amfana da shi a cikin wannan gonai a nan kalimar balaunahum da ta zo a cikin wannan ayi ai imtahannahum wa ikhtabarnahum Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun jarabce su mun gwada su domin mu gwada imaninsu shin arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ba su za su yi amfani da shi a cikin bauta ma Allah za su yi amfani da shi a wajen sadaka ko ko za su yi amfani da shi ne a wajen saba ma Allah idan aka ce albala'u a yare na larabci ana nufin da shi al-ikhtibar wal imtihan shine a gwada mutum a jarraba shi domin a ga cewa wai abinda aka bashi zai yi amfani da shi a cikin bautata ma Allah ko ko ba zai yi amfani da shi a cikin da'ar Allah ba Ar-Raghib al-Asfahani a cikin littafin shi al-Mufradat yake cewa a yare na larabci akan iya cewa baliyar thaubu billan wa bala'an ai halaka za a iya cewa baliyar thaubu za a iya cewa kaya an jarabce su a duk lokacin da tufafinka ya tsuha duk lokacin da tufafi ya kwana biyu ana amfani da shi to a yare na larabci za a iya cewa baliyar thaubu billan wa bala'an bi ma'ana wa'annan kayan an sa su yau an sa su gobe an sa su banda gobe har suka kai suka tsufa to haka ni'imar Allah maɗaukakin sarki take gabawa a duk lokacin da Allah ya baka ni'ima idan ka yi amfani da ita a wajen yi mishi biyayya a wajen yi mishi da'a to wannan ni'imar kamar kana sabanta ma kanka ne wannan ni'imar a duk lokacin da kuma bawa bai yi amfani da wannan ni'imar ba a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to kamar wannan ni'imar tana tsuha ne tana tsuha ne wataran zaya neme ta ya rasa haka arraqibul asfahani yake cewa a yare na larabci mutumin da ya balaguro za a iya ce mashi bilu safarin wa bil safrin mana mutumin da balaguro ya gajiyar da shi balaguro ya tashi zai yi balaguro ya tafi da sahe an yi yamma an yi marice mutum ya gaji sai a ce ai ablahu safar bi ma'ana ablahu safar bi ma'ana a wannan balaguran nashi ya gajiyar da shi to haka Allah madaukakin sarki yake jarabar bayu da ni'imar da ya yi musu idan bawa ya yi amfani da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to wannan ni'imar za ta dawwama haka kalmar sarim da ta zo a cikin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa asbahat kasarim sai ta kasance la yasrimunnaha musbihin za su girbe ta tun da sassafe kalimar sarama idan ta zo a yare na larabci ta dullu ala qat'in mutumin da ya yanke shawaran cewa a yau ba zai zo tafsiri ba to wannan za a ce sarama alal amri mutumin da ya yanke cewa yau zai zo a yi tafsiri da shi shi ma za a iya cewa sarama alal amri ya dage akan cewa zai zo a yi wannan aikin da shi to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa Allah yasri munnaha musbihin sirrige sun yanke cewa lalle za su je su girbi wannan gona tun da sassafe tun da asuba tun kamun ma wani mai bukata ya tashi daga barci balle ya je ya yi tsaye a bakin gonar ko ya shiga domin a amfanar da shi da abin da ke cikinta wannan ayan tana da alaka da ayoyi da muka karanta a baya malaman tafsiri suka ce tana da alaƙa da ayoyin da suka wuce ta hanya guda biyu hanya na farko lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa an kana zamalin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali idan aka karanta mishi ayoyinmu Allah ya ce sai ya ce wannan tatsuniya ce ta mutanen farko saboda mi sai Allah ce an kana zamalin wa bani ba don komi ba saboda yana ganin cewa an ba shi kuɗi an ba shi ‘ya'ya to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan ayar yake cewa inna balaunahum kama balauna ashabal janna kaman Allah yana so ya yi ma mutane bayanin cewa ai kuɗi da aka baka da ‘ya'ya da aka baka ba wai an baka ba ne saboda ka yi taƙama ka saba ma Allah da wannan a'a an baka ne domin ka yi biyayya ga ga Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da kuma ba ka yi biyayya ba to kama Allah yana alkawali ne a nan mutumin da aka ba shi kuɗi aka ba shi ‘ya'ya aka mai falala bai ba dokokin Allah ba to Allah ya yi kusa da ya zage wannan ni'imar da aka mishi kamar yadda aka zage ni'imar da aka yi ma mutanen gona lokacin da aka yi musu ni'ima ba su gode ma Allah ba ba su fidda zakka a ciki ba suka yi niyyar cewa babu wani miskini da zai amfana da wannan abin gonan nasu to sai Allah ya hada wannan su ma wa'annan ai ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya ba su da bus suka bujire ma wannan ni'imar sai Allah ya turo wuta ta canye alherin da ke akwai a cikin gonan to Allah tawagaciya ce yake a fadar shi cewa an kana zamalin wa bani shi ma mai ma'abucin kuɗi ma'abucin kuɗi da wanda ya kasance ma'abucin 'ya'ya ne idan dai bai sarrafa su a wajen yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya ba to Allah ya ce ya yi kusa da ya zare wannan ni'imar kamar yadda ya zare ni'imar mutane waɗanda suka kasance babansu ya bar musu gadon gona alaƙa ta biyu tsakanin wannan ayar inna balaunahum da ayoyin da suka wuce a nan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wasu labari wasu sufofi falatote ilmukadde falatote kulla hallafin mahim hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin atim wannan sifofi ne maran kyau da Allah maɗaukakin sarki ya zana wanda kafiran ƙuraishawa sun siffantu da wa'annan sufofin to shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ba da labarin cewa abin da ya samu larabawa na cewa kwari da yunwa da ya samu larabawa shine cewa addu'an manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda lokacin da aka zo yaƙin badar sun yi kafiran ƙwarai sun ittifaƙi cewa a kama sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kama su a kashe su kar a bar koda mutum ɗaya ne daga cikinsu to sai Allah maɗaukakin sarki ya jama mutanen makka ƙuraishawa hankali cewa kasu mantawa su wani gari ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima ta kasuwanci Allah ya yi musu ni'ima ta arziki Allah ya yi musu ni'ima ta kayan lambu to sai Allah ya ce idan bu su hankali ba abin da zai same su ko abin da ya same su na yunwa da kwari na rashin ruwa to saboda an ba su ni'imar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da aka zo yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma shudud wata'ataka ala mudar Allah yake cewa ya Allah madaukakin sarki ka tsananta kamunka akan kabilan mudar waj'alha alaihim sinina kasini yusuf ka sanya musu kwari na yunwa kamar yadda ka sa kwari na yunwa ga mutanen annabi yusuf to wannan yana mai tabbatar maka da cewa abinda zai samu duk wata al'umma in dai allah ya yi mata ni'ima ba ta bi wannan ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya yi mata ba to wannan ni'imar ta kusa ta zame idan ni'ima ce allah ya yi ta arziki to idan al'umma suka ci gaba da saba ma allah maɗaukakin sarki to wannan ni'ima za ta gushe haka idan ni'ima ce Allah ya yi maka ta wani abu idan dai baka sa wannan ni'imar a cikin abun da yake biyayya ne ga Allah maɗaukakin sarki ba to wannan ni'imar ta yi kusa da ta zare ta bar mutumin da bai yi aiki da ita ba a wajen biyayya ga Allah maɗaukakin sarki idan muka koma alƙur'ani mai girma Allah ya ba mu labarin al'ummomi da yawa wanda Allah ya yi musu ni'ima Allah ya ba su arziki Allah ya ba su cimaka Allah ya arzuta su da ruwan sama amma ba su yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah ya amshe wannan ni'imar Allah yake cewa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan Allah yake cewa Allah ya buga misalin wani gari wanda kanat aminatan mutma'inna wanda garin nan ya kasance yana da aminci suna da nutsuwa suna da kala arziki kala kala Allah ya ce mutma'innatun ya ce ha rizquha ragadan min kulli makan Allah ya ce arzikin wannan al'umma yana zo musu ta ko'ina duk inda suka taba arziki ne yake zo musu amma Allah ya ce fa kafarat bi an umillah Allah ya ce wannan al'ummar sai suka kafirce ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ba su sai mu yabbiyo baya Allah ya ce fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'una sai Allah ya dandana musu riga ta yunwa wal khawfi da tsoro Allah ya ce saboda me muka yi musu wannan Allah ya ce bima kanu yasna'una saboda abinda suka kasance suna aikatawa to haka Allah madaukakin sarki yake cewa laqad ja'ahum rasulun minhum hakikanin gaskiya manzo ya zo musu daga cikinsu fa kadzabuhu sai suka ƙaryata shi fa akhadhahumul azabu Allah ce sai azaba Allah ta kama su wa hum zalimuna alhali su suna azzalimai Allah yake cewa fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban Allah ce ku ci daga cikin abun da Allah ya arzita ku halal mai kyau washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun kuma ku gode ma ni'imar Allah in dai kun kasance shi kadai kuke bauta ma to dukkanin al'ummar da kaga cewa Allah madaukakin sarki ya zare wata ni'ima daga gare su to wannan al'ummar su bincike kansu akwai abun da suka yi ma Allah madaukakin sarki na sabo to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya zare wannan ni'imar Allah ya bamu labarin mutanen Saba mutane ne wanda Allah madaukakin sarki ya arzuta su da lambu Allah ya arzita su da kayan arziki amma mutane ne waɗanda ba su yi imani ba Allah yake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal Allah ya arzita su da da da da gonakai ta hannun damarsu da ta hannun hagum ɗinsu Allah ce kulumin rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur amma lokacin da suka kangare bu su yi imani ba Allah ce fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawati ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur to dukkanin wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata ni'ima idan dai tana so Allah ya dawwamar mata da wannan ni'imar dole sai an sarrafa wannan ni'imar a cikin ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki idan ka waiwaya baya wannan garin namu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima aka samu hada-hada ta arziki aka samu hada-hada ta taranzi aka samu kuɗi fiye da yadda baka tunani a wannan garin amma a lokacin da ba a yi amfani da kudin ba a wajen biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba a yi amfani da kudin ba a wajen hidimta ma addinin Allah maɗaukakin sarki to sai Allah ya zare ni'ima to haka duk wata ni'ima da Allah ya yi ma bawa to idan ka ga mutum Allah maɗaukakin sarki ya amshe wannan ni'imar to akwai abun da ya yi na cewa na saba ma Allah ne idan ka waya a baya kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ba wasu mutane mulki Allah ya ba wata kungiya a wannan kasar tamu mulki amma a lokacin da ba abu Allah madaukakin sarki ba lokacin da aka kama aka karya babu gaba to Allah madaukakin sarki sai ya amshe wannan ni'imar idan ka waya a wannan garin namu a baya za ka samu cewa muna da sauki na cimaka an yi lokacin da duk da mu ba mu tardo lokacin ba amma an ba da labarin cewa a wannan garin akwai lokacin da idan aka ganka kana cin wake abin kumya ne abun kumya ne idan dai kana ana cin wake a gidanku to abun kumya ne ba za ma a baka arme ba saboda tsabar talauci da ke akwai a gidanku idan ka fito da dala 20 da dala 10 za ka ga cewa kwanukan tuwo suna yawo ko da a gidanka ba a yi tuwo ba za ka ga cewa wane ya ɗauko ya kawo ma wance ya ɗauko ya kawo ma idan akwai tsohuwa a unguwa za ka ga cewa lokacin da ƙarhinta ya ƙare ba ta iya sanwa idan magariba ta yi za ka tardo a gidanta kwano ya kai goma sai dai ma ta zangi ɗoka tana miƙawa makwabta saboda allah ya kawo mana sauƙin rayuwa amma a lokacin da ba mu yi amfani da wannan ni'imar ba muka dage akan saba ma Allah madaukakin sarki to wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah ya zare duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi ma bawa Allah yake cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah ce mu babu wata al'umma da muke yi mata azaba Allah ce hatta nab'atha rasula sai mun aiko musu mai gargadi haka idan ka koma wannan garin a baya lokacin da addini yake sabon shigowa a wannan garin namu za ka ga cewa an yi yaƙi a kan shirka to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana rayuwa amma yanzu wancan halin da muka samu kanmu a ciki yanzu mun samu kanmu a cikin wani hali wanda ya fi wancan halin da muke a ciki to ƙaryata ayoyin Allah da yin shirka yana daga cikin abin da yake sa Allah maɗaukakin sarki ya zare ni'imar shiga bawa al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa ma aznaba abdun zamban illa zalat anhu ni'matun min Allah bi hasabi zalika dhanb yake cewa bawa ba zai taba yin wani zunubi ba sai Allah madaukakin sarki ya zare wata ni'ima da yayi masa a ƙalƙashin wannan zunubin da yayi ibn al-qayyim yake cewa fa in taba wa raja'a raja'at ilai yake cewa a lokacin da bawa ya tuba ya farga ya dawo ga Allah madaukakin sarki to Allah zai maido masa wannan ni'imar wa in asrama idan wa in asarra idan kuma ya dagi ya ci gaba da saba ma Allah madaukakin sarki yace lam tarji'u ilai yace wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ma bawa ba za ta dawo a gare shi ba yake cewa wala tazalu dhunub yake cewa shi zinubi ba zai gushe ba tazilu anhun anhun ni'am zinubi ba zai gushe ba yana zare ma mutum ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mishi hatta yasluban ni'ama kullaha wannan zunubin sai ya kai an waye gari ya amshe duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi ma bawa ashe bawa idan yana so ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi mishi ta dawwama to shine yayi kokarin ya hidimta ma Allah madaukakin sarki a kalkashin wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi mishi Allah yake cewa inna balawnahum lalle mu mun jarabce su kama balawna ashabal janna wannan jumlan malaman balaga suke cewa jumla ce musta'nafa istina khilafan ibtida'iyyan Allah ya fara magana da wannan jumlan saboda mi saboda Allah ya ce an kana zamalin wa bani shi wani mutum ne wanda yana tuciya da cewa yana da kuɗi yana tuciya da cewa yana da 'ya'ya to sai Allah ya gaya mushi cewa ai akwai wasu mutane wanda su ma Allah ya yi musu ni'ima kamar wannan amma ba su bi wannan ni'imar ba sai Allah maɗaukakin sarki ya zare wannan ni'imar wadda ya yi musu a nan kuma da Allah maɗaukakin sarki yake cewa balawna ashabal janna mun jarabci ma'abuta gona a nan gona ce abinda ake ce ma albustan a yare na larabci amma Allah ya kamanta shi da aljanna wadda ita ce aljanna wadda ke akwai a ranar tashin alkiyama ga mutumin da Allah maɗaukakin sarki yasa yana da rabo da ita a nan kaga babu yadda za a yi ka kamanta gona irin wannan tamu ta duniya da aljanna amma ana kamanta abu idan ya kasance suna da kamanceceniya ko da ko kalansu ba iri ɗaya ba ne wannan kuma malamai suka ce allah maɗaukakin sarki martani ne yake maida ma almu'tazila saboda su suna ganin cewa babu yadda za a ce allah maɗaukakin sarki a ce mai mai mulki kuma a ce ma wani bawa shi ma mai mulki bayuwa a ce ma allah mai kyauta kuma a ce ma wani wani wani bawa kuma a ce mishi mai kyauta babu yadda za a ce ma Allah mawadaci kuma a ce ma wani wanda yake bawa ne shi ma a ce mai mawadaci to haka ana kamantawa ko da ko abun bai zamanto ɗaya ba idan mutum yana da mata guda za a ce yana da gida za a ce mai mai gida haka mutumin da yake da mata hudu shi ma za a ce mai mai gida kai da gidanka da gidan shi ka san ba iri ɗaya ba ne ba amma za a ce ma mai gida kuma za a ce mai mai gida za a ce mai mai aure kuma kai ma za a ce ma mai aure duk da cewa akwai wurare da dama da kuke bambanta to wannan ko da ko wata sifa akwai ta ga bayan Allah maɗaukakin sarki to za a iya jingina ma Allah maɗaukakin sarki wannan sifan saboda ita sifan ba iri ɗaya ba ce da ta ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah yake cewa wala yastasunu kuma ba su yi togaciya ba sogaciya ba lokacin da suke cewa za su fita tun da asuba su girbe kayan gonansu ba tare da wani ya amfana da su ba sai Allah ce ba su yi togaciya ba ba su ce insha Allahu ba da sun ce insha Allahu mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama su je su girbe wannan amma Allah ya kama su da zunubin cewa ba su ba da zakka ba a nan malaman tafsiri suna da tafsiri guda biyu a ƙarƙashin wannan aya wala yastasnun malamai na farko suka ce ai sun yi niyan cewa ba za su bar daidai da ƙwarar zarra ba ga mutanen da suke muskinai ne wanda suka tafi a ƙarƙashin wannan tafsirin kuma akwai al'imamu ikrima ibnu al'imam ibnu ashir da al'imamu al'alusi sun hakaito wannan maganar daga ikrima magana ta bi wala yastasnun ba su yi togaciya ba shine cewa ba su ce insha Allahu ba wannan kuma shine abin da yafi inganci a wajen malaman tafsiri kamar yadda al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kasir da Muqatil bin Sulaiman da al-Imam Sa'adi suka tafi akan shi wala yastasnuna kuma basu yi togaciya ba basu ce insha Allah ba a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yastasunun sai aka zo da fi'ili wanda yake mudari'i ne saboda mi saboda a nuna maka yadda suke suke jin cewa su suna iya zuwa su girbe wannan gonar ba tare da sun ba wani miskini ba wani abu daga cikin alheran wannan gonar wanda Allah maɗaukakin sarki ya arzuta su wannan aya kuma tana koya mana cewa duk abin da bawa zai yi a rayuwa yayi kokari ya ce insha Allah saboda idan Allah maɗaukakin sarki bai so ba babu yadda za a yi wannan abun da kake so ka yi Allah maɗaukakin sarki ya baka dama ka yi shi Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce za ka aikata wani abu a gobe illa an yasha Allah ba sai ka ce ba Allah maɗaukakin sarki idan ya so zan aikatar da wannan abu Allah maɗaukakin sarki ke cewa fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun a lokacin da suka kitsa cewa za su fita da asuba su girbe wannan gona Allah ce sai wani bala'i ya sabko daga sama sai ya toye wannan gonar tasu kurmus anan da Allah madaukakin sarki yake cewa fatafa alaiha ta'ifun min rabbika hum na'imun lokacin da suke barci sai Allah ya turo wani bala'i ya zo ya toye wannan gonar ta koma tamkar duhun dare abinda ake ce ma at-tawaf a yare na larabci shine a lokacin da zaka yi ta kewaye akan wani abu ka je ka dawo ka je ka dawo wannan shine ake ce ma at-tawaf me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fatafa alaiha sai wani mai kewaye yayi kewaye a gonar tasu dan Allah ya tabbatar maka da cewa bala'in da Allah madaukakin sarki ya sabko bai bar hatta karmami bai bari a gonar ba wannan bala'in duka sai da yabbi wani sako sako da lungu a cikin wannan gonar yabbi dukkanin wani alkhairi ya kone shi anan fi'ili ne da Allah madaukakin sarki yake cewa tafa wannan fi'ili ne madi Allah maɗaukakin sarki ya yi isnadin shi ila ta'if kamar an yi maganar ne a bisa mabni lil majhul kamar Allah maɗaukakin sarki yana cewa ne fatifa alaihim na'imu sai wani kalar bala'i ya sami gonar tasu lokacin da suke barci Allah bai bayyana maka ba wani irin bala'i ne saboda Allah ya nuna maka cewa a duk lokacin da yamma wata ni'ima mutum bai gode ma Allah akan wannan ni'imar ba to wani abu zai iya zuwa wanda bawa ba ya tunani wannan abun ya tafi da wannan alkhairan wannan gonar tashi sai Allah yake cewa wahum na'imuna anan da Allah yake cewa wahum na'imuna ay taqayyudul liwaqti ta'if wani lokaci ne bala'in ya samu gonar tasu sai Allah yake cewa lokacin da suka kasance suna kwana Allah ya ce fa asbahat kasarim sai ta kasance gonar tasu kai ka ce tamkar wani duhun dare ne asarim a yare na larabci wasu kan ce shine allai dukkanin abin da ya shafi dare tun daga magariba har zuwa asuba duka ana ce mishi asarim wasu malaman kuma suke cewa asarim kuma min asma'in nahar haka wuni ma za a iya ce mishi asarim to anan duka da dukkanin wuni da dukkanin dare ana ce mishi asarim a yare na larabci kuma da dare da wuni ana ce mishi mallan a yare na larabci sai a ce almalwan duk aikin da aka yi shi a cikin dare kuma aka yi shi da safe wannan a yare na larabci za a iya ce mishi asarim saboda aiki ne da aka fara shi zuwa dare ba kare shi ba har safiya ta hoto shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa asbahat sai tawaye gari kasari mu kai kace duhun dare ne wannan kuma a ƙarƙashin wannan jumlan akwai abin da malaman larabci suke ce ma atibaq shine Allah maɗaukakin sarki ya kamanta kalar bala'in da ya samu gonar tasu sai ta kasance asbahat sai ta waye gari kasarim kai kace duhun dare ne a asarim kuma a yare na larabci bi lugati jazima ko kace bi lugati huzaima ana nufin da shi ramlatun ma'rufa bil yaman wani gari wata kalar ƙasa ce a garin yaman wannan kasar ita ba ta fuddo tsirrai duk irin yadda aka yi ruwa duk irin yadda ruwa ya sabka ita wannan kasar ba ta fuddar da abin da yake ciyawa ne to shi yasa Allah madaukakin sarki ya aro waccan kalmai yayi amfani da ita anan dan a nuna maka cewa wannan bala'in da ya zo kurmus ya kone wannan gona babu wani abun da ya bar mata babu wani abun amfano da wannan bala'in ya bari akan wannan gona kamar yadda za mu samu a bakin wani mawaƙi yake cewa wa dhalla li thayran as-sirami ghamaghimun yura'isuha bis-samhariyul mula'abi shine abin da ake ce ma asarim abin da ya kasance duhu ne na dare to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kamanta abin da ya samu gonar nan tasu da abin da yake duhun dare ne haka kuma asarim ana iya kamanta shi da abin da ake ce munqati'ur ram wuri wanda yana da rairai amma za ka same shi da tudu da kwari to wannan ma ana ce mishi asari bi ma'ana lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙone gonai za su ga wani tudu sai sun yi zaton cewa kamar akwai wani abin amfana ƙasa da sun tona kuma sai su ga cewa toka ce babu abin da ke akwai illabancin toka da ta ƙone wannan gonar kamar yadda za mu samu a bakin wani mawaƙi yake cewa sarak albadru husnaha wasta'arat sarak albadru husnaha wasta'arat sihra ashfaniha dhifa'u sarimu sai Allah madaukakin sarki ke cewa fatanado musbihina anighdu ala harthikum in kuntum sarimin fatanado musbihina sai suka kira junansu musbihina tunda sassafe tunda asuba suna ce ma 'yan uwansu a nigdu ala harsikum saboda su babansu ɗaya dama sun yi alkawalin cewa a je tun da asuba a girbe gonan kada a ba kowa to sai suka tashi tun da asuba wannan ya kwankwasa ma wannan wannan ya kwankwasa ma wannan wannan ya kwankwasa ma wannan suna cewa a nigdu ala harsikum ku yi sammako akan amfanin gonarku in kuntum sarimina in dai in kuntum sarimina in dai kun kasance kuna da niyyar girbe wannan gonan a nan fatanado musbihina a nan alfa malaman yare na larabci suke cewa ta zo ne littafri sai allah yake cewa in kuntum in nan shartiya ce in dai kun yi niyyar cewa za ku kwashe wannan wannan kayan gonan naku allah yake cewa fanta laquwahum yatakhafatuna sai suka tashi suna yi ma junansu rada suna gaya ma junansu a cikin kunnuwansu cewa Allah ya dukulan na halyoma alaikum miskin a yau babu wani miskini mabukaci da za a ba shi dama ya samu ya shiga a cikin wannan gonar balle ma har a 'yan mushi wani abu daga cikin alkhairanta a nan Allah ya dukulan naha sun yi niyyar cewa babu wani miskini su da kansu ne ma za su zanki kamawa ana ture miskinai ka a bar su shiga cikin wannan gona shi yasa Allah ya abbara shi da da da nunu tawkid la yadkhulanna hal yawma alaikum musbihin su da kansu koda ka zo ka shiga za su kama ka da karfi su hiddo ka waje su ce ba za ka shiga ba saboda sun yi niyyar cewa gonar su ce kuma ba za su yamma kowa wani abu ba anan da Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ya dukhula nahal yawma alaikum miskin sai Allah yayi isnadin hana shigar tasu ga miskinai wa'anda suke mabukata ne wa gadau ala habdin qadirin fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin sai suka tashi suka tafi tun da sassafe ala hardin qadirin suna zatan cewa suna da ikon da za su hana mabukaci ya shiga wannan gonar domin domin su bashi alkhairan da wannan gonar take da shi sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa shine yake da iko akan wannan arzikin ba su suke da iko da shi ba falamma ra'auha qalu inna ladallun lokacin da suka ga gonar tasu falan mara auha lokacin da suka ganta kai tsaye saboda mu yasa su ma kai tsaye suke so su je su kwashe alherinta to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada labari a irin niyyar da su ma suka yi sai Allah yake cewa falan mara auha lokacin da suka ga gonar ta kone kurmus ta koma kamar duhun dare qalu inna ladallun sai suka ce kai anya ku wannan ita ce gonan nan tamu suka ce mun yi bacan hanya ne da dai suka tabbatar da cewa wannan gonan ita ce kawai Allah ya turo wani bala'i ne sai suka ce ban nahnu mahrumun ya suka ce a'a mu kawai an haramta mana alherin wannan gonan ne bal nahnu mahrumun kawai mu an hana mu amfana ne da abun da ke akwai a cikin wannan gonan sai Allah yake cewa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun wanda ya fi su kirki ya fi su hankali sai ya ce musu wai alam aqul lakum laula tusabbihun shin ban ce muku ba dan me yasa ba ku tsarkake Allah madaukakin sarki ba anan kamar tambaya yake yi musu amma tambaya ce taqririya kamar mutum ne yaro ne ka hana shi hita daga gida sai ka ce mai wai ba na hana ka hita ba to wannan maganar da ka mishi ba wai tana nuna hita ba a kana tuna mishi ne ba ka ce kai hita ba saboda kai hita to shi yasa Allah yake cewa awsatuhum wanda ya fi su hankali sai yake ce musu laula tusabbihuna dan me yasa ba za ku tsarkake Allah maɗaukakin sarki ba sai ƙalu subhana rabbina inna kunna zalimin sai suka ce kai tsaye lalle mu mun tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance mutane ne wanda suke azzalimai ala ausatuhum a yare na larabci za a iya cewa alwastu abinda ya fi komi alkhairi ana ce mishi alwastu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas Allah ya sa wannan al'ummar al'umman manzo Allah ta fi kowace al'umma alkhairi me yasa saboda su kasance masu shaida ne ga al'ummomin da suka wuce haka abin da yake tsakiya shi ma ana ce mishi alwastu a yare na larabci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin to anan da Allah yake cewa qala awsatuhum wanda yafi kowa alkhairi daga cikin su sai yake cewa shin ban ce muku ba dan me yasa ba za ku tsarkake Allah ba sai suka ce subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna ila rabbin subhana rabbina inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai ne anan kuma nan da Allah madaukakin sarki yake cewa inna kunna zalimi har sun rige sun yi nadamar abin da ya faru da shi abin da ya faru da su na konewar gonansu malamai suke cewa bawa ya yarda ya amsa laifin shi wannan yana daga cikin ibada bawa ya yarda da cewa shi mai laifi ne to wannan yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya dube ka da idan rahama ya tausaya maka ina ganin ko a shari'ar duniya idan dai baka ba shari'a wahala ba ka gaya ma juji gaskiya abin da ya faru to hukuncinka yana zuwa da sauki da mutumin da shi ya ɓoye sai da bayan shekaru ana ta bincike tukwana aka gano abin da yake ɓoye ma to haka Allah maɗaukakin sarki yake a duk lokacin da bawa ya farga yan razana ya ji cewa bai kyauta ba yan ruga a wajen Allah to a lokacin Allah yake haba-haba da shi Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a cikin alhadisul qudus yake cewa da a ce bawana zai zo mini da cike da ƙasa abinda yake duka zunubi ne dukkanin wannan ƙasar ta duniya a ce ka zo ma Allah maɗaukakin sarki da ita zinibi ne Allah yake cewa sun malaƙaita ni la tu shirka bi shay'an Allah ce sai ka haɗu da ni ba ka mini shirka Allah ce la ataituka bi qurabiha maghfira Allah ce ni ma da na zo maka da cikin ƙasa wanda gafara ne da yahuwa ne da kau da kai ne daga zunubin da bawaye to a duk lokacin da bawa ya ji cewa bai kyauta ba ya ruga a wajen ubangijinsa to allah maɗaukakin sarki yakan dube shi da idan rahama a duk duniya allah ne kaɗai ake malaifi kuma a ruga a wurin shi wani idan ka mishi laifi za ka bar gari wani idan ka mashi laifi za ku zanki ɓoyo da kai da shi to Allah maɗaukakin sarki shi ne ake ma laifi kuma maimakon a ruga a bar shi kuma a wurin shi ake rugowa domin a karbi domin a karbi tuba a karbi cewa ba a kyauta ba an yi ma Allah maɗaukakin sarki laifi annabi adam lokacin da iblis ya zayyana mushi cewa Allah ya kawo shi a cikin aljanna ne saboda kawai don kai da wama a doron ƙasa lokacin da ya tabbatar da cewa ya yi laifi sai yake cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yake cewa ya ubangiji mu mun zalunci kawunan mu amma idan baka gafarta mana ba kai mana rahama za mu kasance a cikin waɗanda suka yi asara to lokacin da ya yarda cewa ya yi laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa to haka bawa a duk lokacin da ka yarda cewa kuma ko da baka yi laifin ba bawa babu yadda za a yi rayu wai bai yi laifi ba to a kullum ana so bawa yarda da cewa shi mai laifi ne haka Allah yake ba mu labari a bakin masu imani su ne wallazina idza fa'alu fahishatan su ne wa'anda idan suka yi aiki mara kyau aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullah sai su tuno Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah ce wane ne wanda ya isa ya gafarta zunubi in ba Allah maɗaukakin sarki ba ko da wani ya ma alƙawalin cewa idan an tashi ranar tashin alƙiyama za ya gafarta maka ko za ya sanya ka a rigar shi domin ku tsira wannan alƙawali ne na banza Allah yake cewa wa man yaghfiru zunuba illa Allah wane ne wanda yake gafarta zunubi in ba Allah maɗaukakin sarki ba al-ahnaf bin qais wani bawan Allah da aka yi a lokacin da yake karanta fadar Allah madaukakin sarki laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum eh Allah madaukakin sarki yake cewa mun sabko muku da wani littafi akwai ambatanku a cikin shi a duk lokacin da ya karanta wannan aya sai ya ce to bari ya karanta alqur'ani ya ga cewa wani ambato ne ke akwai a ciki a lokacin da yake karantawa sai ya zo inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim wasu sun yarda da laifinsu sun yarda da zunubinsu khalafu amalan salihan sun bar aiki na kirki wa akhara sayyan sun bar aiki na lala asallahu an ya tuba alaihim suna neman Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu idan ya karanta wannan ayar sai ya ce to wannan fihi zikrikum sai ya ce wannan shine ambatar mu saboda mi saboda mu mutane ne masu laifi mun amsa laifin mu kuma mun yarda cewa babu wani wanda za ya gafarta mana in ba Allah maɗaukakin sarki ba abubakar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi duk da cewa yana da matsayi babu wani mutum da yake da matsayi a duk duniya daga annabawa sai abubakar idan ka cire layin annabawa to waliyi na farko mai karama na farko da yake zuwa shine abubakar amma wata ran yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya manzo Allah ka gaya mun wata magana ka gaya mun wata kalima wadda za ni zan ki karantawa a duk lokacin da nayi sujuda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ka ce Allahumma inni qad zalamtu nafsi zulman kaseeran ka ce ya Allah ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa ne wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubi in ba kai ba faghfir li maghfiratan min indika ka gafarta min wata gafara daga wajenka warhamni kuma ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim kai mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne to idan dai abubakar zai yarda cewa shi mai laifi ne to ina ganin da ni da kai mu ne ya kamata mu yarda cewa mu masu laifi ne mu yawaita wannan addu'ar kamar yadda abubakar ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da cewa ya gaya mishi wata kalima wadda za ya zanki gai to a duk lokacin da bawa ya yarda cewa shi mai laifi ne to Allah maɗaukakin sarki za ya jibinci lamurransa haka ya zo a cikin sahihul bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin hadisin shaddad bin aus yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzan Allah yake cewa sayyidul istighfar shugaba na istighfari shine bawa yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugaban istighfari shine wannan istighfar lokacin da bawa zai karanta shi ya yarda cewa shi bawan Allah ne shi dan baiwar Allah ne amma yayi laifi yana neman Allah madaukakin sarki ya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya karanta wannan wannan istighfarin da safe sai ya rasu kamun marece manzo Allah ya ce wannan mutumin ya shiga aljanna manzo Allah ya ce duk mutumin kuma da ya karanta wannan da marece sai ya rasu kamun safiya ta yi to wannan shi ma Allah madaukakin sarki za ya sanya shi a aljanna a kai tsaye suka ce inna ila inna kunna zalimi lalle mu mun kasance mun mun mun zalunci kawunanmu haka annabi yunus lokacin da kifi ya haɗe shi falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi ba'sun yake ce Allah madaukakin sarki yake cewa ba dan ya kasance ba a cikin wa'anda suke tsarkake Allah da ya dawwama a cikin cikin wannan wannan dutse wannan kifin har ranar tashin alkiyama lokacin da ya cewa babu mafita sai dai in Allah madaukakin sarki ne ya fitar da shi sai yake cewa man yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi yake cewa babu abun bautawa da gaskiya sai kai lalle ni na kasance a cikin azzalimai malamai suka ce idan al'amari ne ya ciccira yayi maka tsanani kan rasa ya zakai idan kai yawaita faɗin wannan to Allah madaukakin sarki za ka kawo maka dauki saboda ita ce annabi Yunus ya karanta a cikin cikin kifi Allah madaukakin sarki ya umarci wannan kifin da ya amayike shi a bakin gaba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan kuma idan bawa ya rike shi yana yi tayin shi to Allah madaukakin sarki za ya kawo mashi dauki al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi hadil arwah ila biladil afrah yake cewa inna i'tirafal abd bi dhanbihi haqiqatul i'tirafi yake cewa idan bawa ya amsa laifin shi yace haqiqatul i'tiraf bawa ya yarda da cewa shi mai laifi ne shi mai zinubi ne yarda al mutadamminu li nisbati su wannan yarda da cewa bawa yayi laifi ya yarda cewa dukkanin wani dangi na na abu na rashin kyautatawa wa zulmu da zalunci wallaumi da da da zargi ilaihi min kulli wajhin yake cewa idan bawa ya yarda da laifin shi yardar da cewa bawa ya jingina ma kanshi dukkanin wani abu na rashin kirki bawa ya jingina ma kanshi zalunci bawa ya jingina ma kanshi zargin cewa a kullun shine baya kyautata alakan shi da Allah madaukakin sarki ibn al-qayyim yake cewa wa nisbatul adli idan bawa ya jingina adalci walhamdi da godiya warrahmati da rahama wal kamalil mutlaq da cika wadda take ingantatta ila rabbihi zuwa ga ubangijin shi min kulli wajhin ta kowace hanya idan bawa ya yarda cewa shi shine mara gaskiya shi shine mai laifi amma ubangijin shi shine wanda yake akan adalci akan rahama ibnu al-qayyim yake cewa yusta'tafu rabbahu tabaraka wa ta'ala alaihi ya ce idan ba wa yarar cewa shi mai laifi ne to wannan yana daga cikin abin da yake sa ba Allah ya tausaya ma bawan shi yake cewa wa yastadi rahmatahu lahu kuma yana daga cikin abin da yake kira ga Allah madaukakin sarki yayi ma bawa rahama wa idza arada an yarhama abdahu alqa dhalika fi qalbi yake cewa a duk lokacin da Allah ya so bawa da alkhairi to sai ya jefa yarda da laifi bawa yarda da cewa shi ya aikata wannan wannan laifin yake cewa wa idza arada idan Allah ya so an yarhama abdahu yayi ma bawan sharahama alqa zalika fi qalbi sai ya jefa wannan yarda da cewa kai mai laifi ne a cikin zuciyarka wala siyama idza iqtarana bidhalika yake cewa babu ma tamkar idan abin ya hadu jazmal abdi ala tarkil muawada alhamdulillah idan bawa ya yarda cewa ba zai koma akan wannan zunubin da yi ba lima yusqitu rabbahu alaihi da abinda za ya sa ubangijin shi ya hushi alaihi wa alima Allahu anna dhalika dakhilun fi qalbihi yake cewa kuma Allah ya yarda cewa abinda bawa ya kudirce cewa ba zai koma akan wannan ba shine abin da yake a cikin zuciyar shi yake cewa fa innahu la takhtalifu anhu rahma ma dhalik yake cewa to babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya kima bawa rahama idan dai bawa ya yarda da cewa shi mai laifi ne shi shi mutum ne wanda ya kasance mai zunubi ne a duk lokacin da bawa ya yarda cewa shi mai laifi ne to Allah madaukakin sarki za ya gafarta masa fa aqarru bi dhunubihim wa akkaduhu li tahqiq al iqrar sai suka zo da inna mai tabbatar da cewa su sun amsa laihin su lalle su sun kasance su azzalimai ne qalu ya wailana inna kunna inna kunna taghin suke cewa kai can mu lalle mu mun kasance mutane ne waɗanda suna wuce iyaka asa rabbuna an yubdilana khairan minha suke cewa mai yiwa ubangijinmu ya baddala ya canza mana wani abun wanda ya fi wannan alkhairi inna ila rabbina raghibuna lalle mu masu kwaɗayi ne a wajen ubangijinmu wannan kuma yana koya mana cewa a duk lokacin da abubuwa suka ciccira to wannan shine ar-raghba bawa ana so ya kwaɗaita kwaɗayin shi a wajen Allah maɗaukakin sarki ka ji cewa mutumin da kake Allah ne kawai kake kwaɗayin ya ma abin duniya idan ma kana kwaɗayin wani ya baka to ya kasance kahirin jayar da kwaɗayi a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah madaukakin sarki yayi ma wa'annan ni'ima amma basu bi wannan ni'imar ba suka kafirce ma Allah madaukakin sarki suka hana zakka suka hana sadaka to yana daga cikin abin da yake sa Allah ya amshe arziki ya amshe wadata shine ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum washuh manzo Allah yake cewa na hore ku a hirdinku da yin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rowa yana daga cikin abin da ya hallaka al'ummomin da suka gabace mu ashe idan aka ce sadaka ba sai mutumin da yake da shi ba ba sai mutumin da yake da kuɗi ba ba sai mutumin da ya tara ba kai ma daidai gwalgwadon abin da kake da shi idan kabba wani shi yana tada shi idan jikka gare ka akwai wanda in ka bashi yan goma shi alhamdulillah ta ishe shi akwai wanda in ka bashi ishirin alhamdulillah shi ta ishe shi idan baka iyawa akwai wanda in ka ɗauki kwanan to ka bashi shi ka wadatar da shi akwai wanda a cikin tufafinka idan ka ɗauki wani wanda ya kwana biyu ka bashi shi zai gode kuma zai murna to yana daga cikin abin da yake sa bawa ya tabbatar ma kanshi da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi malamai suka ce yana daga cikin abin da yake sa ni'ima ta dawwama akan bawa shine godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah yake cewa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid Allah ce ka tuna cewa lokacin da Allah ya ɗauki alƙawalin cewa la in shakartum idan dai mun gode Allah ce la'azidan na kun Allah ce wallahi tabbas sai na ƙara muku ashe idan kana so Allah ya ƙara ma daga cikin ni'imar da kai mishi dole sai ka gode ma Allah amma a yau idan ka lura mun manta wannan ba ma gode ma Allah madaukakin sarki zaka ga mutum da katuwan mota amma yana ma kuka mutum da katan gida amma yana ma kuka da mai shi yanzu ba a ma san wa yake da shi ba wa baya da shi saboda kowa kuka yake kowa nuna yake babu ko da akwai ɗin to wannan ba godiya ba ne ba ga Allah maɗaukakin sarki ga ni'imar da Allah yi maka a duk lokacin da Allah yi ma ni'ima ka cika kuka ka cika haɗin babu to wannan yana daga cikin abin da yake sa Allah ya zare wannan ni'imar malamai suka ce godiya ga Allah ta kasu kashi hudu abu na farko shine ashkuru bil lisan idan Allah ya yi maka ni'ima a jita a bakinka Allah yake cewa amma bi ni'mati rabbika fa haddis abinda Allah yi ma ni'ima ko da wasu mutane ne aminnanka ka ware su ka gaya musu cewa Allah ya yi mini ni'ima kala kaza abu na biyu shine shukrul qalb a same ka cewa ka wadatu ka gode ma Allah maɗaukakin sarki da abin da zuciyarka Allah ya baka ka gamsu cewa ɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ya wadace ka abu na uku shine a shukru bil amal a samu bawa cewa yana gode ma Allah da aiki Allah ya baka ni'ima ta kuɗi a ga wannan ni'imar ta kuɗin a aikace a ganka kana sadaka a ganka kana ciyarwa a ganka kana gina masallatai a ganka kana gina makarantu a ganka kana ɗaukan nauyin ɗalibai domin su je wasu ƙasashe su karanto wani ilimin da bamu da shi anan yana daga cikin godiya Allah ya baka ni'ima ta lafiya a ga wannan godiyar ta ni'ima a aikace a same ka kana zuwa wajen alkur'ani a same ka kana zuwa makaranta a same ka kana zuwa zumunci a same ka kana zuwa abin da yake nuna cewa ka gode ma wannan aikin wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka a aikace abu na uku shine abu na hudu shine ashkuru bil mabda shine ni'imar da Allah madaukakin sarki ya baka to kada kai almabazaranci kada ka bari wannan dukiyar taka kai sanadiyar watsewarta misali Allah madaukakin sarki ya baka arziki kana da shago to yana daga cikin ashkuru bil mabda ka gode ma Allah shine kada ka je kana shagali ka ci banza ka ci hoyi har a waye gari dukiyar naka baka da shi to wannan baka gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imar da Allah ya maka ba wani mai azancan magana yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima to renanta ake yadda ka san kana da ciwo ne kana renan shi saboda kada wani abu ya ƙara gwalje ka to haka idan Allah madaukakin sarki yayi ma bawa ni'ima ana so ya kula da wannan ni'imar Allah ke cewa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin ba a san bawa a lokacin da Allah yi mishi ni'ima Allah yayi miki ni'ima mijinki yana iya kawo buhun shinkafa ya aje a gidanki to ba a so idan an shigo gidanki a zanki ganin yara suna wasa ana watsa abinci ana zubdawa to wannan baka gode ma Allah madaukakin sarki ba abinda ake so a dawa a ci iya gwalgwadon bukata idan yayi saura kada a bari a wulakanta a ɗauka a ba mabukaci to idan kuma aka bari aka wulakanta to Allah madaukakin sarki sai ya kwace wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi ma bawa yana daga cikin abinda bawa zai dagewa da shi akan tabbatuwar ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi mishi shi yasa bawa ya dage akan cewa Allah ya sanya shi a cikin bayuwa da suke gode mishi wannan ita ce addu'a annabi Suleiman yake cewa rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati to haka ake so a wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin to haka ake so bawa a duk lokacin da Allah ya mishi ni'ima ya kasance yana godiya akan wannan ni'imar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah madaukakin sarki ya yafe mishi dukkanin zunubin da yayi amma yakan qiyamul laili har kahuwan shi sukan kumburi Aisha take ce mishi ya Rasulullahi kai da an yafe maka abin da kai na zunubi dan me yasa kake ba kanka wahala manzo Allah yake cewa afala akunu abdan shakura kake tashin yanzu ya ke aisha ni ba zan kasance ba bawa ne wanda yake gode ma Allah maɗaukakin sarki akan ni'imar da yi mishi to haka ake so idan Allah ya ma ni'ima a ga alamun wannan ni'imar a aikace a tare da kai duk ni'imar da Allah ya yi ma ana so a ga ka aikata wani aiki na alkhairi mai nuna cewa ka gode da wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yi maka ko da ni'ima ta lafiya ce ko da ni'ima ce ta kuɗi ko da ni'ima ce ta yaro wanda yana jin magana to a ganka a aikace kana gode ma Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka idan kuma bawa bai gode ma Allah ba akan ni'imar shi to yana daga cikin abun da Allah maɗaukakin sarki yake sa ya zare wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarki a wa'annan awe da muka karanta ya bayyana mana cewa a baka kuɗi ba shi ne cewa ana ƙamnarka ba saboda kuɗi Allah yana ba kafirai kuɗi Allah yana ba wa'anda ba su yi imani ba amma kuma ba wai ana nihin ni'ima ta kuɗi ba ni'ima ba ce idan Allah maɗaukakin sarki ya ma ni'ima ta arziki ta kuɗi to ana so ka gode ma Allah a cikin wannan ni'imar ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا to ba so bawa zan ki tutiya yana alfahari da abinda Allah madaukakin sarki ya bashi ya dan kijin cewa ya iya kowa kasuwa ya dan kijin cewa ya iya kowa dabara shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan ni'imar to wannan jiji da kai yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya amshe ni'imar da ya yi mabawa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar mana da ni'imar da ya yi mana wadda ma bai yi mana ba muna roƙo Allah maɗaukakin sarki kada ya jarabce mu da abin da ya jarabci wannan al'ummar da shi a nan kuma za mu tsaya abin da muka karanta na daidai Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abin da muka faɗa na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته